masu albarka waɗanda suka halarto a wannan wuri domin sauraren nasiha da ma waɗanda suke saurarenmu daga cikin gidaje muna yi musu sallama irin ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yau a wannan unguwa mai albarka malam a sheikh abdulmalik hamis hafizahullah za ya gabatar muna da nasiha wanda malam bai bukata sai an sanar da shi a duniyar da'awa amma dai a takaicen takaitawa abinda za ni cewa shine malam ya yi karatu a cikin nijar da ma wajen nijar kamar libya da saudiya a garin makka don haka yan uwa sai a yi sauraro na basira domin amfanuwa da faɗakarwar da malam zashi muna malam falyatafaddal mashkuran ma'ajura
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمي مناقودي والله سبحانه وتعالى ميكوى ميكومي da ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan wuri domin gabatar da wato nasiha ga kawunanmu gaba ɗaya kuma ga dukkan alamu wannan ita ce muhadara ta bankwana insha Allah ta'ala sai kuma in Allah ya sake kaddara saduwa to muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar yanzu nan Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya to maudu'in da za mu tattauna a kansa a yau maudu'i ne wanda ya shafi ni'imomi manya-manyan ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi ma ɗan adam waɗannan ni'imomin suna buƙatar ɗan adam ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala sai ya samu ƙari da daɗi daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya samu albarka ta waɗannan ababen duniya da lahira idan kuma ɗan adam ya butulce to sai ya zamanto waɗannan ababen za su zan sanadiyar harakarsa a duniya da lahira wal'iyadu billah don haka za mu ɗauko waɗannan ni'imomi ɗaya bayan ɗaya gwargwadon abinda lokaci zai iya bamu da gwargwadon abin da bai za su iya zowa na abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fatahi ba ɓoye yake ba ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya maɗan adam akwai ni'ima ta mulki ba ɓoye yake ba daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya wa ɗan adam akwai ni'ima akwai ni'ima wato ta kuɗi dukiya kenan ba ɓoye yake ba daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya wa ɗan adam akwai ni'ima ta ilmi ba ɓoye yake ba daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya wa ɗan adam akwai ni'ima ta ƙarfin jiki ba ɓoye yake ba daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala yi wa ɗan adam wato akwai ni'ima ta arziki na noma waɗanda ni'imomi ba ƙananan ni'imomi ba ne amma ɗan adam wani lokaci yana amfani da waɗannan ni'imomin wajen saba ma Allah subhanahu wa ta'ala da kafirce ma wannan ni'ima sai ta zan sanadiyar halakarsa duniya da lahira wal iyazu billah don haka za mu yi matashiya da alkawalin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauka yake gaya wa bayinsa la'in shakartum la'azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid Allah ce la in shakartum in kun gode mini Allah mulamul muwaddi'a lil qasam ay wallahi la in shakartum in har kun gode mini la azidannakum wallahi la azidannakum kaga nan sai Allah subhanahu wata'ala ya kawo lamul muwaddi'a lil qasam kuma ya kawo nunu tawkid al-thaqila a fi'ilin da ya shafe shi tabbas ni Allah subhanahu wa ta'ala zan ƙara muku don haka malamai suke cewa a shukru ƙaidun lil mawjud wa saidun lil mafqud gode wa Allah subhanahu wa ta'ala matsayin da baibiya ce ga ni'ima wadda take tare da kai kamar ka ɗaure take nan wa saidun lil mafqud sannan kuma za ka farauto wata ni'ima wadda babu ta wadda akwai tana nan tabbace wadda babu ta kuma Allah subhanahu wataala zai karo ta to don haka za mu ɗauki waɗannan ni'imomi ɗaya bayan ɗaya mu ga irin abin da suke tattare da shi ni'ima ta farko wadda tafi kowace ni'ima kima da daraja ita ce ni'ima wadda ta shafi ita ce ni'ima wadda ta shafi ilmi Allah bai yi wa baiwa da wata ni'ima ba wadda ta kai ilimi kima da daraja to amma ilimin nan idan ɗan adam bai saka shi inda Allah ya ce ba to sai yayi hasarar duniya kuma ya hasarar lahira wal iyadu billah dan haka za mu duba mu gani waɗansu da Allah ya ma irin wannan baiwa amma ba su lizamci abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci su ba za mu koma na farko a cikin suratul a'raf na biyu kuma akwai hadisi akwai hadisi na abu huraira wanda yana cikin sahih muslim ranar tashin alkiyama ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai kira waɗansu bayi da yi ma ni'ima waɗannan bayin da aka yi ma ni'ima hadithi na abu huraira wanda zo cikin sahih muslim awwalun nas awwalun nas yuqda yawm alqiyamati alayhi mutane guda uku ranar tashin alkiyama za a fara yi ma hukunci to wannan hadisi musamman ga waɗanda ba su fahimci hadisai da kyau ba sai su ce wannan hadisi yana da matsala domin ya ci karo da waɗansu hadisai domin an ce waɗannan su ne farkon waɗanda za a yi ma hisabi daga cikinsu akwai wanda Allah ya bashi ƙarfi da jarumta rajulun ustushhid na biyu wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an mutun ne wanda yayi ilimi ya nemi sani kuma ya karanta al na uku kuma na ƙarshe wato rajulun wasa'a Allahu alaihi wa a'tahu asnafan min al-mal mutumin da Allah ya wurta mishi Allah ya bashi nau'uka na dukiya kala daban-daban to waɗanga mutane an ce su za a fara ma hisabi wani wanda bai fahimci hadisai ba sai ce to ai akwai matsala an ce ranar tashin alkiyama awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu min amalihi as-sala abu na farko wanda za a yi mabawa hisabi daga cikin ayyukan shi shine sallah wani hadisi sai yazo yace a'a awwalu ma yuqda bainan nas fi dima abu na farko wanda za a yi ma mutane hisabi shine jini sai ce to kai kaji wancan hadisi ya ce za a fara da waɗannan mutane guda uku wannan hadisi kuma ya ce ga wanda za a fara wannan za a fara to a nan abinda muke son mutane su fahimta shine cewa game da al'amarin da ya shafi ibadar ɗan adam to sallah za a fara hisabi game da abin da ya shafi haƙƙi tsakanin wani da wani domin sallah haƙƙi ce ta ubangiji game da haƙƙin da ya shafi tsakanin wani da wani to za a fara ne da na jini su kuma waɗannan mutane da aka ce za a fara yi musu hisabi wannan riwaya da ta zo cikin sahih muslim akwai yakuwata a cikin sunan nisa'i wadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa awwalun nasi yuqda lahum yawm alqiyama thalatha mutane uku ne za a fara yi ma hisabi malamai suke cewa ana abin da ake nufi ba mutum uku ba nau'i na mutane guda uku ake nufi domin mai ilimi ba mutum guda bane mai karfi da jarumta ba mutum guda bane haka mai dukiya ba mutum guda bane to amma nan wanga iskali ya kare sai iskali na biyu wani hadisi sai zo wanda imamu tirmidhi ya ruwaito shi da imamu al-hakim cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce waɗannan guda uku awwal man tus awwalul khalqi tus'ar bihim an-nar yawm al-qiyamah su ne mutane uku waɗanda za a fara kona wuta da su wal iyadu billah a to sai kuma ga wani hadisi na Abu Huraira wanda hadisi ne wanda imamu ahmad ya ruwaito shi sannan kuma imam abu dawuda at-tayalisi domin abu dawuda akwai as-sijistani akwai at-tayalisi to nan at-tayalisi kin ake zance shi ma ya ruwaito wannan hadisi ibnu abi shayba a cikin musannaf ya kawo wannan hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ga mutum uku waɗanda za su shiga fara shiga cikin wuta na farko ya ce amirun musallat shugaba wanda yake mai tsanani mai tsananta ma mutane na biyu ya ce wa sarwatin mutumin da yake yana da dukiya la yu'addi haqqa malih baya ba da haƙƙin dukiyarsa mutum na uku faqirun fakhur talaka ne kuma mai alfahari to kun ga gashi talaka kuma gashi yana alfahari wannan hadisi da yawa daga cikin malaman hadisi imamul hakim shi da ya zo kan wannan hadisi ya ingantar da shi amma malamai ba su sallaba mishi ba domin akwai wani rawi da ake kira amir al-uqaili ya yi riwaya ne daga babansa ba ana tuhumar shi ba amma ana ganin hadisin da shi amir uqaili da babansa a wajen malaman hadisi majhulani ba a san su ba a duniyar hadisi shi yasa malamai suka da'afa wannan hadisi wannan abu na farko kenan abu na biyu idan muka dauka cewa wannan hadisin a tafi ma yadda Imam al-Hakim ya ce ya inganta to can an ce za a fara da mutumin da an ka ba dukiya da mutumin da aka ba ilmi da mutumin da ya shahada nan ko an ce talaka da kuma mutumin da yake mai dukiya da kuma shugaba ya za mu yi da wannan sai mu ce to a nan kowanne daga cikinsu zai koma zuwa ga sinfinsa can inda aka yi zancen waɗanda za su fara shiga cikin wuta game da sabubban ayyukansu su ne su wani da wani amma cikin mutane waɗanda suke Allah ya ba su jagoranci to waɗanda Allah ba jagoranci na gaba da su za a fara haka waɗanda Allah ya ba dukiya waɗanda suka hana zakka da su za a fara haka waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bar su a matsayin talakawa to suna, da, suna alfahari to da su za a fara cikin nau'i na talakawa sai ya zamanto awwaliya ce muƙayyada amma wani wanda bai fahimci nassoshi ba bai san ƙa'idodin shari'a ba sai ya ce wannan fassarar gurguwa ce koko hadisin sun ci karo da juna amma a gurguje saboda lokacin namu ba yawa ne da shi ba cikin alkur'ani akwai irin wannan ya zo a cikin suratul an'am manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wala takunanna minal mushrikeen ka ce ni an umurce ni in zamanto farkon wanda ya musulunta alhali idan aka diba manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba shi ne farkon musulmai ba annabi Musa ya faɗi cewa shi ne farkon masu imani aya ta zo ko in ce ayoyi a cikin suratu al'araf Allah ya ce wa wa'adina Musa ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين النبي موسى تشيني فركم ما سو إيماني ko shine farkon masu imani cewa Allah bai ganuwa ko ko shine farkon masu imani hakika annabi Musa ba shine farkon masu imani ba annabi Nuhu ya gabaci annabi Musa kuma ba mai cewa annabi Nuhu ba mumini bane ba mai cewa annabi Adamu ba mumini bane annaba wanda suka gabaci annabi Musa wa yake cewa ba muminne bane kenan sai ya zamanto awwalul mu'minin ni ne farkon muminnai daga cikin al'ummata ko a zamani na to kaga a alqur'anin ciki nan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qul inni umirtu an akuna awwala man aslama ka ce ni ne farkon wanda ya musulunta a haka kuma ya faɗa tun da nan umarni aka yi masa a ƙarshen suratul an'am ƙul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata ibrahim hanifa wama kana minal mushrikin قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin kaga an ce ya faɗa kuma ya faɗa shine alaka tsakanin waccan aya da waccan aya amma annabawan da sun ka gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama musulmai ne annabi nuhu musulmi ne واتلو عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين النبي نوح مسلمين تونكم منذ الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي وأنا أول المسلمين النبي يوسف مسلمين يأتي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين النبي إبراهيم مسلمين ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين النبي يعقوب دائنس مسلمين أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون النبي سليمان مسلمين التي wato wa uti yace wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslimin duka waɗanga ayoyi ne daban-daban daban sun nuna cewa waɗanga annabawa musulmai ne to kuma qur'ani nan ya ce wa ana awwalul muslimin manzo ya ce shine farkon musulmai kaga nan dole sai ka kayyada shi da cewa farkon musulmai a cikin al'umma ta in ba haka ba fassara ba za ta yiwuwa ba to shi yasa da aka ce waɗancan su ne farko ko da mun kaddara a mazhaban waɗanda suke ganin wanga hadisi ya inganta to kowane za a kalli fagensa cikin masu ilimi ga waɗanda za a fara da su cikin waɗanda suke da jarumta ga waɗanda za a fara da su da suka je jihadi cikin waɗanda wato adda dukiya domin dukiya tana da hisabi daban-daban waɗanda suka yi aikin alkhairi to nan waɗannan Allah ya bayyana su saboda a can duniya sun yi aiki a zahiri mai kyau ne a ɓoye ba mai kyau ba ne sai Allah ya fara da su shi ko sarki mai zalunci ai zalunci abu ne wanda yake a fili ko mu ce shugaba sannan talaka mai alfahari ai abu ne wanda yake a bayyane mutumin da baya fitar da haƙƙin Allah abu ne wanda za a fahimce shi yau da gobe to kun ga kowanne yana magana ne akan wani nau'uka na mutane kenan can waɗanda suka aikata riya nan kuma ana batun waɗanda suka yi aiki wanda zahiri ne ana fahimtarsa to ta haka za ka iya fahimtar nasoshi kada ka yi gaugawa ƙaryatar da al'amuran da baka da ilimi a kansu Allah ya kyauta to sai mu fara da ilimi duk da cikin hadisi an fara da wanda ya shahada amma za mu aje shi can gefe za mu zo akan wanda Allah ya bashi ilimi ilimi ni'ima ce kuma shine jagoran ni'imomin duniya gaba daya da shi Allah ya fifita annabi Adam akan mala'iku da shi Allah ya sa mala'iku suka yi ma annabi Adam sujada saboda sun kasa bada bayanin abubuwa muhadara wadda ta gabata wadda muka taba yi a wurin da mun tabo sashi daga wannan yana daga cikin abin da muka tattauna a nan cikin muhadarar da ta gabata a wannan wurin saboda kimar ilimi da darajarsa Allah ya sa annabi Musa yana daga cikin ulul azmi minar rusul ya je neman ilimi wajen wanda bai kai shi daraja ba shine Khidr ko mun ce waliyina duk da yake zance mafi inganci malamai sun rinja da cewa annabi na don ya ce wa ma fa'altuhu an amri to sai mu dauko wagga dirasa mu karana ce zamu yi zamu dauko misalin wanda Allah ya bashi ilimi bai aiki da iliminsa ba ya ta kasance gari shi sai ya zamanto misali na gari shine wanda ya aiki da iliminsa bari mu tafi a cikin suratul a'raf Allah ya ba mu labarin wani mutum wanda ya samu ilimi Allah ya bashi ilimi Allah ya ce watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون Allah ce watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina ka karanta musu labarin wanda muka bashi ayoyin mu ana zancen yahudawa ne yana daga cikin mu'jiza ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba su labarin abin da ke cikin littattafan su kuma shi bai karanta littattafan su ba dan a nuna maka cewa wahayi ne waɗansu daga cikin malamai suka ce sunan wannan bawan Allah bil'amu dan ba'ura shi ya samu nan in kana rigima karatu sai a ce shin ka kai bil'amu dan ba'ura wasu ce ai lauhil mahfuzi ka kallo shi daga can shi ka dauko ilimi saboda nuna ilimin sa ah ba wai sai shi na kallon lauhil mahfuzi ba shi ilimi baiwa ce ta Allah in ka ce bil amu dan ba'ura yana kallon lauhil mahfuzi yana dauko ilimi sai an samu dalili sannan dauki ma bil amu ma misali yana kallon lauhil mahfuzi babu dalili akai haka to ai qur'ani daga lauhil mahfuzi Allah ya ciro shi ba mallaman musulunci to da qur'ani da ilimin bil amu dan ba'ura wane ne fi daraja kaga qur'ani ya fi daraja kenan irin waɗannan abubuwa kawo su ne ake amma cewa sunansa bil'amu dan ba'ura babu nassi sai dai malamai suka ce suna daga cikin isra'iliyat waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a hadisi na bukhari yake cewa la tusaddiqu ahlal kitab wala tukaththibu kada ku gaskata ahlul kitabi kuma ka ku ƙaryata su wa qulu amanna billazi unzila ilaina wa unzila ilaykum ku ce mun yi imani da abinda aka saukar mu da aka saukar muku shine alqur'ani wannan hadisi ba yana nuna ba a ƙaryata ahlul kitabi ba a'a ba haka yake nufi ba kuma ba yana nufin ana gaskata su ba gaba daya abinda ahlul kitabi suka faɗa qur'ani ya zo ya nuna ba haka nan bane to nan sai mu ce ba haka nan bane saboda muna da nassi tabbatacce domin shi qur'ani shi ke shaida ga attaura shi ke shaida ga littattafan da suka gabace shi abinda ƙur'ani ya gaskata na ahlul kitabi sai mu gaskata shi saboda ƙur'ani shine ke shaida akan waɗannan littattafai abinda ƙur'ani bai ƙaryata shi ba bai gaskata shi ba sai mu kama bakinmu domin tana yiwuwa yana daga cikin abubuwan da ba su canza ba kan mu zo mu ƙaryatar da maganar Allah da haka cewa suna ne bil'amu babu aya da ta ce suna ne bil'amu cewa ba suna ne bil'amu ba babu aya da ta ce ba sunan shi bil'amu ba sai mu kama bakinmu almuhimmu dai shi Allah abin da yake so mu ɗauki wa'azi ga halin wannan bawan Allah shi yasa kada ka damu in an kawo labarin wani abu ba faɗa ma sunan mutumin ba ko garin ko da abu ka damu a'a abin da qur'ani shi ke so ka ɗauki wa'azi kakka kalli gari ko gami ko mi a'a mina na ake so a yi sannan sako Allah ce to watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina ka ba su labarin wanda mun ka ba shi ayoyin mu fansalakha minha sai ya fita daga cikin waɗannan ayoyi asalin as-salhu shine a cire abu daga cikin daga fatar sa shi yasa ake cewa an yi salhu din sha sha dabba wato akuya kina an salhu dinta an fitar da ita daga cikin mi daga cikin fatata to haka ne shi ga ayoyin Allah ya rufa mishi asiri da su amma fansalaha minha sai ya fita fa atba'ahu shaytan sai shaytan ya bi shi nan wannan ita ce qira'a ta jamhur malamai suka yi fassara guda biyu sun ka ce fa atba'ahu shaytan nan atba'a bima bima'ana adraka wa lahiqa shaytan sai ya cin mishi ma'ana mubalaga ce sai da shedan ya kai ma wajen barna sai da ya wuce shedan sannan shedan ya biyo bayansa waɗansu malamai suka ce a'a nan yana buƙatar maf'ulun bihi guda biyu fa atba'ahu shaytanu khutuwatihi sai shedan ya saya bi gurabunsa ma'ana kenan ya koma yana bin gurabu ko zambiya ko taki na shedan ma'ana shi abba yake dan akwai wata qira'a wadda cike qira'a ce shadda fattaba'ahu shaytan ba kira'a ce mutawatira ba amma waɗannan kira'o'in wani lokaci wajen tafsiri malamai suna kawo su wasu malamai sun ce da tabi'a da ittaba'a duka ma'anar su ɗaya tabi'a ya bi ittaba'a ya bi waɗansu malamai suka ce a'a in an ce tabi'a sun ce mashafi asarihi ya bi bayansa amma in an ka ce ittaba'a suka ce wa zahu fil mashi ya tafi dabra da shi suna tafiya dabra da dabra almuhimmu dai fa atba'ahu shaytanu fa kana min al sai ya halaka Allah ce walau shi'na da mun so la rafa'nahu biha da mun ɗaukaka shi da waɗannan ayoyin dan ba akwai fassara guda biyu ina jan hankalin ɗalibai mutumin da bai karanta mas'ala da kyau ba bai karanta littattafai kan mas'ala ba ya daina zabura in ya ji wata magana wadda bai santa ba ya nuna babu ta a ilimi wannan hatsari ne walau shi ina Allah ce da mun so larafa nahu waɗansu malamai suka ce to domiri shi na komawa zuwa ga shi wannan malami da mun so larafa nahu da mun ɗaukaka wannan malami biha da ayoyi waɗansu malamai suka ce a'a walau shi ina da mun so larafa'nahu da mun ɗauke kafircin da ya zo a cikinsa ma'ana tun da an ce shaidan ya bi shi Allah ce ya halaka kenan ko ya zan kafiri to walau shi ina da mun so larafa'nahu da mun ɗauke kafircin biha da waɗannan ayoyi walakinahu akhlada ila al-ard sai dai ya karkata zuwa ga ƙasa yana son jin daɗi nan darasin da za mu ɗauka shi ne malami ya kasance shi da ya kamata ya tsoratar da mutane daga duniya sai ya shiga gaban mutane yau shi ne abin da muke ganin yana faruwa wanda idan ƙasashen musulmai ba su yi hattara ba to abin da zai biyo baya bai da kyau malami yana son irin yadda masu dukiya da masu mulki suke jin daɗi da manya-manyan motoci masu sanyi shi ma abin da ke so kenan irin yadda suke son su tara kuɗi a bankuna shi ma abin da yake so kenan ba tara kuɗin ne matsala ba amma ya aka tara su malami yana son irin rigar da ministoci suke sawa irin ta yake son ya saka ba saka riga ba ne an matsala ya aka samo abin da aka saka ta to idan ya zamanto malamai suna tseren reniya da su da kuma sauran mutane game da duniya towa zai mauni wa'azi akwai matsala to yana daga cikin abin da ke ruguza tafiyar addini a ga malamai gaba game da son duniya to kai ka ce lahira ya kamata a gyara kuma an ganka kai kana riganganto da masu son duniya to wannan ba karamin tashin hankali bane ga duniyar musulmai wattaba ahwa Allah ce sai bi son ransa fa masaluhu misalin sa ka masalil kalbi kamar kare in tahmil alaihi yalhas in ka kore shi yana tafiya harshen shi yana zazzaruwa yana halhalniya aw tatrukuhu yalhas in ka bar shi harshen shi yana zazzalniya waɗansu malamai sun ce dan abinda ake nufi da shi an sifanta shi da kare saboda kare bai da kyau waɗansu malamai suka ce a'a shi kare ba kullun yake sharri ba ba nan nan Allah ya kalla ba ta fuska shi shi kare wajen amana akwai inda ya hidan adam amana shi yasa wani malami da ake kira imamul marzabani ya yi wani littafi khasa'isul kilab ala kathirin min mallabisa thiyab sifofi na kare waɗanda ya fi ya tsere ma ɗan adam da su kare ana karantar da shi ya ɗauki karatu wani ko ka bashi karatun bai ɗauka Allah ce to allimuna hunna mimma allamakumullah ashe ba turawa na suka san ana koya ma kare karatu ba shi je shi farauta ko ya sonsona ya san akwai ban ko ba ban qur'ani ya riga ya kare da wannan amma mun muka yi zaune sai sun kayo police wai kare wanda ga sonsonan abu ya ce akwai kaza muna mamakin karnai ko karnuka ko wasu dabbobi irin su shaho suna iya zuwa su yi farauta ga qur'ani na gaya maka to allimuna hunna kuna sanar da waɗannan dabbobin in ka diba cikin littattafan fiqh akwai kalbul mashiya kare wanda ke kula da dabbobi yake tsaronsu ba turawa ne suka kirkiro ba amma su kullum in suka yi abu sai muna ganin kamar sun yi kokari saboda mu ba ma kokarin mu amfana da nassi sai mu bari sai sun gano mu ce a ai qur'ani ya faɗi wannan to sai malamai suka ce kare yana da amana yanzu karen talaka bai taba tashi ba ya koma gidan mai kuɗi in mai shi ya fi kowa talauci a duniya sai dai ya je ya yi yan kwalamar da zai yiwa daga wani wuri zuwa wani wuri amma gidan mai gidan shi zai komowa to yanzu kuma duniyar da muke ciki da matakka da ɗanka da ƴan uwanka suna kula ne da kai da al'amarinka lokacin da sun ka san akwai ɗan wani maski in babu kana ji kana gani ɗanka koma gidan mai kuɗi bai ma ɗauki ka kai ababansa ba ka ganin wannan yake nuna cewa ba kullum ne ake sifanta kare da sharri ba sai suka ce nan abinda Allah subhanahu wataala yake nufi cikin halittar kare nan harshen shi yana zazzaluwa in yana gudu in kuma yana tsaye harshen shi yana zazzaluwa saboda an ce jijiyoyin da aka ce saboda jijiyoyi na da yake abin nan da su sheda da su jijiyoyin da yake sheda da su suna da kunci to tun da waɗannan jijiyoyin suna da kunci sai zamanto akwai matsala bai samu ko da yaushe ya kamata a ce in shi na cikin hutu ya bar yin wannan abin amma yana cikin hutu yana yi yana gudu kuma yana yi kenan babu bambanci tsakankanin waɗannan halaye guda biyu wai abin da ake son a ce a nan shi ne cewa ya kamata ɗan adam in bai da ilimi ko ba haka ba in bai da ilimi ya bambanta da lokacin da ya samu ilimi ko ba haka ba to shi lokacin da yake bai da karatu ya kama hanyar halaka Allah ya ba shi ilmi marmakon ilmin ya taimaka mai ga shari'a kuma ya ƙara cikin halaka kenan duk ɗai makahi sun yi dare to wannan shine misalin da an ka basuwa na wannan malami shi yasa kuke ganin ahlul kitabi Allah yana ba bayanin kansu وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم بس يسابني بس هذا علمي يزو alhali ko ilimi in ya zo ya kamata a ce ya ɗumke ɓaraka wadda a tsakankanin mutane to wannan shine bayani na wannan malami sai Allah subhanahu wata'ala nuna cewa misalin wannan malami ya yi muni shi yasa darasin da za mu ɗauka a nan ni'ima da tafi kowace ni'ima girma ita ce ni'ima ilimi amma wanda bai yi aiki da ita ba zai zamanto ɓanna ga kanshi ya zamanto ɓanna ga al'umma a cikin suratul jumu'a misali na biyu wanda akan shi zamu like game da al'amarin ilimi Allah ce masalul ladina hummilu taurata thumma lam yahmiluha ka masalil himari yahmilu asfara misalin waɗanda aka ba su ilimin at-taura malamai suka ce hummilu taurata an ɗora musu saboda littattafan farko Allah sai shi gaya ma malaman su kiyaye su hummilu an ɗauka an basu shi yasa Allah ce inna anzalna taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war rabbaniyuna wal ahbar bima stuhfizu min kitabillah an umurce su su kiyaye littafin Allah amma sun kiyaye musu kiyaye ba Allah ce wa iz akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah fanabadhuhu wara'a dhuhurihim واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون su da an ka basu sai ba su kiyaye ba qur'ani da ya zamanto in shine littafi na ƙarshe to sai Allah ya ɗauki nauyin shi zai tsare littafin sa domin mi domin idan aka bari qur'ani ya samu matsala to mutane za su iya tahiya kiyama su samu wata magana wadda za su faɗi gaban Allah domin an bata shari'a ta ƙarshe kuma babu wani littafin amma sauran littattafan sai wani littafi ya zo bayan wannan ya nuna gaɓannar da an kai cikin wannan cikin attaura in an yi ɓanna injila sai ta zo ta yi bayani to ƙur'ani shi an na ƙarshe in Allah ya bari aka ɓata shi to kenan kuma ana iya samun ɓanna kuma babu bayani har kiyama ta tsayu sai Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun yanzu ƙur'ani ba ku na za ku tsare shi ba ƴan adam mu ne muka saukar da azzikra alqur'ani wa inna lahu lahafizun Allah subhanahu wata'ala ce mu za mu tsare shi kai da kanka in ka dibi rayuwar da muka yi a yau irin yadda turawa suka mallaki technology irin yadda turawa suka mallaki bankuna na duniya irin yadda turawa suka mallaki duniya ta fuskoki daban-daban irin yadda musulmi suke cikin rauni irin yadda musulmi suke da kwaɗai irin yadda musulmi suke da tsoro inda ba Allah a tsare da ƙur'ani ba kai yanzu tamanin ka aya nawa an ka canza irin yadda malamai suke da kwaɗayi a wannan zamanin da muke ciki malami har shina tunanin mai mulki ko mai kuɗi ya fi shi ka ci amana bai wadda Allah ya baka babu abin da ya kai alkur'ani daraja abin da yasa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fi kowa duk duniya saboda qur'ani ya fara sauka a gare shi makka abin da yasa tafi ko ina a duniya saboda nan na alkur'ani ya sauka da ita da madina mala'ika jibrilu abin da yasa fi kowane mala'iki kima da daraja shi ya zo da alkur'ani nazala bihi ruhul amin abin da yasa daren lailatul qadr ya fi kowane dare saboda qur'ani nan ya fara sauka inna anzalnahu fi lailatul qadr abin da yasa ramadan ya fi kowane wata Allah ce shaharu Ramadan alladhi unzila fihi alquran duk abin da ya samu alaka da alqur'ani sai Allah ya sa shi gaba abin da ya sa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tafi kowace al'umma saboda ita aka ba alqur'ani kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya fi kowa kuma wanda ya samu ilimin alqur'ani hadisi na sayyidina Uthman radiyallahu an yana cikin sahihul bukhari khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama duk abin da ya alaka da alqur'ani Allah ya alƙawalin sai ya shiga gaba ba dan alfahari ba alƙawari ne na Allah to amma ya za a yi kai tunanin har akwai wani wanda Allah ya ba ni'imar da ta fita ka hummilu taura an ba su at-taura thumma lam yahmiluha ba su dauka ba Allah ce misalin suka masalil himari yahmilu asfara kamar jaki ne yana dauke da manya-manyan littattafai gashi an ba shi abin da yake da kima amma bai san darajar shi ba sai ya koma wato lalatacce tunda wato ɗabi'arsa ta koma kama kafirce ma ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala ba ce malami ya girman kai ba ba ce malami ya alfahari ba amma duk mutumin da zai taɓa addinin Allah ko shi nuna shi yahi Qur'ani ko yahi addini ko wane ne shi wanda mutumin ba abin kimantawa bane gare ka in dai ba kwaɗe gare ka ba ko munahuci ko tsoro Allah ya kyauta ‘yan uwa sai mu je ni'ima ta biyu ni'ima ta biyu ita ce ni'ima ta mulki mulkin nan shi ma abu ne mai huska guda biyu fuska ta farko ko ya sa ka nemi aljanna fuska ta biyu ko ya sa ka nemi wuta za mu ba da misalai guda biyu misali guda misali ne na annabin Allah misali guda kuma na wani mabandaci na in mun kai ƙarshe za mu yi bayani Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu sad suratu sad yake ba mu labari wa wahabna li dawuda sulaimana ni'mal abdu innahu awwab wahabna mun ba da kyauta li dawuda ga annabi dawuda sulaiman ɗansa annabi sulaiman ashe Allah shi baka ‘ya'ya, Allah ya maka kyauta. Da yawan mutane sun kasa gane ni'ima Allah ‘ya'ya baiwa ce, amma ka dibi Ƙur'ani duk inda ya zancen ‘ya'ya sai ka ji ya ce baiwa. Ka gana Allah ce wa wahabna li Dawuda, Sulaimana, ni'imal abdu innahu awwab. Sannan kuma Zakariya da zai roƙon Allah sai ce Allah kai min baiwa, Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba, innaka sami'ud du'a. sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala da yake zancen yana ba da ‘ya'ya sai ya ce lillahi mulku samawati wal ardi ya ma ya sha ya habu liman ya sha'u inafan wa ya habu liman ya sha'u zukur. Duk inda ƙur'ani ya zance ‘ya'ya sai ce ya ba da kyauta. Annabi Ibrahim da zai gode ma Allah ya ce, Alhamdulillahi lazi wa habali alal kibari Ismaila wa Ishaq. To, amma saboda turawa, sun zo sun tsace arzikin Afirka, sun hana Afirka ta ci gaba, sun sa matsatsi na tattalin arziki da gangan, saboda su ba sa haihuwa sosai, kuma sun ga Afirka tana da matasa sun taso, su ku mutane su suna tsufa sai a ce ‘ya'ya matsala ne. Alhali yau ga China ta fi ko ina ci gaba a duniya, kuma suna da yawan al'umma. To ya aka yi sun fi kowa yawan mutane, ya aka yi haka? to wannan sharri ne na turawa da kuma waɗanda suke bin su ba su sani ba saboda suna son su nuna yawan mutane matsala ne ba yawan mutane an matsala ba mutane su zamanto ba su aiki shine matsala mutane su zamanto ba su da ilimi shine matsala to Allah ya ce ya ba Dawud da Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab iz urida alayhi bil ashiyyi safinatul jiyad urida alayhi an gitto misa bil ashiyyi da safiya as-safinatul jiyad dawakai waɗanda suke wato as-safinat jam'i ne na as-safin a lugha daga safana yasfinu suka ce shine doki wanda yake tsayuwa akan kafafunsa guda uku sai ya ɗauki guda sai ya ɗan karkata ta kenan ya milu guda bai azata alamun ya ƙoshi kenan shi ne suka cewa wato ya ala salasi ƙawa'im zai tsayuwa akan kafafu guda uku amma guda kuma bai tsaza ta sai ɗan karkatar da ita yumilu wato sumbukahu sumbuk shine alhafir waɗansu malamai suka ce a'a shine wanda yake yin tsaye cak da kafafunsa guda hudu alamun ya koshi kenan waɗansu malamai suka ce a'a shine wanda yake tsayuwa akan kafafu guda uku amma ta baya yake karkatawa ba ta gaba ba tunda an ce yadaihi na gaba na bayan shi shine rijilaihi waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi da shi shine wanda yake doki wanda yake tsayuwa ba tare da ya karkace ba almuhimmin maganganu ne na malamai daban-daban da suka kawo to waɗannan dawakai ana gitto mai su saboda mulki in ya kai mulki shikenan annabi suleiman sai ya shagala ana ta fareti fareti fareti hatta tawarat bil hijab har sai da waɗannan dawakai suka shuɗe, ko ko hatta tawarat har sai da rana ta shuɗe, fassara biyu ne na malamai. To, amma malamai su rinjaye da dawakan suna shudewa har lokacin sallah ya shigaltar da shi fa qala inni ahbabtu hubba alkhair an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab rudduha alayya sai ce a maido mini su fa tafiqa mashan bis suqi wal a'naq aka ce ya samu takobi yana yan- yana daddatsa su saboda bakin cikin da yayi sallah ta wuce shi mu ko yanzu in kaga mutun na jin bakin ciki ba sallah ta wuce shi ba dala 100 shi yasa shaidan bai taba kawo wa ciniki ba bai taba kawo ciniki ba sai lokacin sallah yayi shi yasa akwai wani mai tebur ba da son dai in abin ga shi iyaka in yana eh, bakin tebur din sheki idan aka zo sayan kaya sai wani shi da hannu shi ka ciniki an kai haka yi haka haka haka haka ai hudu kuɗi to shi wannan mai dama dama na sai aka samu wani shi idan ya kabbarta sallah an ka to sayan kaya sai ya sallami in an ka kabbarta sallah ya sallami sai ya sallami sallah bakwai an ka ce to kai ko kakana aka yi hakan ga yasu to ba ku ganin ciniki ta shiga ita ko sallah lokacin tana da yawa Allah subhanahu wataala ce to walaqad fatanna Sulaiman haqiqa mun jarrabi annabi Sulaiman wa alqaina ala kursiyihi jasadan mun jefa akan kursiyihi kujerarsa jasadan jiki malamai suka ce wannan jikin akwai maganganu da aka yi musamman cikin Isra'iliyat aka ce shedan ya sace wato hatiminsa ko mu ce zobe wanda da shi ne yake mulki ya gudu da shi annabi Suleiman ya koma bai da mulki bai da komai sai can wani daga cikin waɗanda ya zama ƙarƙashin mulkinsa wanda annabi Suleiman ko ya kore shi ne ya kamo kifi ya kama annabi Suleiman sai annabi Suleiman ya cinci wannan zoben a cikin wannan kifi ya maida sannan Allah bai dawo mishi da mulkinsa malamai suka ce wannan Isra'iliyat ne ba gaskiya ba domin annabawa shedan ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasin banda bayinka waɗanda suke tsarkakakki annabi sulaiman yana cikin mukhlasin ya za a iya bashi dan iko a kansa abu na gaba hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da sahih muslim da sauran littattafan hadisai cewa wannan jarrabawa da aka yi mishi shine lokacin da annabi suleiman ya yi rantsuwa ce la atufan nan laila a yau zan kewaya wata riwaya ta ce mata saba'in wata riwaya ta ce mata tis'in wata riwaya ta ce tis'in da tara wata riwaya ta ce ɗari wannan shakka ce ta rawi ya yi shakka ba matsala ba ne ya dai ce sai aka ce da shi ƙul insha Allah ka ce insha Allah a wata riwaya an ce sahibo a wata riwaya an ce mala'iki ne ce ka ce insha Allah sai bai faɗa ba to kuma tabbas waɗannan matan duk ya zo gare su amma ina shi ko alkawalin da ya cewa za su yi yaƙi don ɗaukakar da kalimar Allah shi yasa kai fatan ɗiyanka su zamanto ba su taimaka ba addini ba wai ɗiyanka su zamanto ba sun samu babban diplom don in dai babban diplom na to tun da dan duniya zaka fara bakin ciki in dai ɗanka bai san Allah ba baka koya mai haƙƙin Allah ba to da ya girma shi na tozarta ka ga ka da ɗiya manya-manya ga su kuma da babban diplom da babban aiki amma sai yunwa ta kashe ka saboda baka koya musu su san Allah ba su kimanta Allah to shi yasa sai Allah sai da ya bari sun kai inda kake son ka ci amfani su sai Allah ya hana sai tansiyon ta taso ma kai paralize kuma babu ruwan su suna can da su da matan su da ɗiyan su da sarakunan su ka mutu kuma ka take ga Allah almuhim annabi Sulaiman bai ce insha Allah ba to sai wannan matsala guda ɗaya ta ɗauki ciki kuma bata kawo ɗa ba sai ta wato zubar da wato wani bari ko wani abin nan sai zaman to shine Allah cewa alqaina ala kursi jalan summa ana sannan ya dawo ya gane cewa rashin faɗa insha Allah kinnan bai yi ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya manta bai ce insha Allah ba game da al'amarin da aka zo aka tambaye shi na kissa ta ashabul kahf Allah ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gada illa an yasha Allah nan ana tafiya ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي قال يتي رب اغفر لي ألا كغفر تامن وهب لي ملكا ألا كخوري من ملكي لا ينبغي لأحد من بعدي وند بي واغا وند زي زباينا إنك أنت الوهاب ألا كني من بايروا da haka in ka tashi roƙon Allah kaka ji tsoro domin taskoki na arziki gaba ɗaya ga hannun wasu ke ga hannun Allah ka roƙi Allah da kyakkyawan niyya ya ƙare wannan addu'a Allah ce fasakharna lahur riha ko fasakharna lahur riyah ƙira'a ta Abu Ja'far ya karanta fasakharna lahur riyah a nan sai mun yi hattara in kaga ƙur'ani ya zo da arriya yana nufin iskoki daban-daban to zancen rahama a kai in ka ji ƙur'ani ya zo arrihu to in alkin nan tana nufin jinsi to alkhairi ake nufi in alkin nan abdul hakim bar shi ka ɗauka ta canza ɗauka ta canzawa in ka ji arrih ta zo ba jinsi take nufi ba in ka ji arrih ta zo ba jinsi take nufi ba to dan tana nufin wato azaba shi yasa da Allah ya ce fasakharna lahu riha mun hore masa iska tajri bi amrihi to qira'ata Abu Ja'far sai tace fasakhalna lahu riyah sai zamanto ashe na arrihu jinsi na iska ake nufi ba iska ɗaya ba kenan wagga ƙira'a da ta ce arrih tana nufin iska jinsi jinsi na iska wagga ƙira'a da ta ce arriyah tana nufin iskoki daban-daban kenan nan babu matsala amma qur'ani in ka ji ya ce arrihu yana nufin iska guda to in ba a kawo sifa ba halaka ake nufi shi yasa kaji Allah ce huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim bi rihin tayyibah وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان كاغا سي الله سبحانه وتعالى يتي وجرين بهم بريح طيبة inda ba a ce iska ce mai kyau ba an kawo ta kawai zalla iska da ta zan halaka shi yasa da kaji an ce arrih halaka wa fi adin iz arsalna alaihim rihal aqim rihal aqim ba iska ce ta alkhairi ba ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم tunan da Allah ce ya hore masa iska sai malamai suka fitar da wata mas'ala saboda wannan karatun karatu ne da muna son a fitar da mas'aloli masu muhimmanci shine malamai suka ce annabi Sulaiman yana hawan dawakai ya sare su don saboda mi saboda Allah ya ga lokacin sallah ya wuce bai samu yin sallah ba sai ɗauki wannan mataki to sai Allah ya musanya mishi da mafi alkhairi daga gare su shi yasa hadisi daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cikin musnad na imamu Ahmad manzo ya ce innaka lan tada'a shay'an lillah wanda ya ruwaito wannan hadisi ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine Abu Qatada innaka lan tada'a shay'an lillah babu abin da zaka bari don Allah kana da ikon abin nan sai ka yadda kake so sai ka bari don Allah innaka lan tada'a shay'an lillahi jalla wa ala don Allah madaukakin sarki illa a'taka Allahu khairan min sai Allah ya baka mafi alkhairi daga wannan malamai sai suka kafa hujja da wannan suka ce ga annabi Sulaiman ya bar dawakai Allah ya bashi iska sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun baro makka sun baro ƴaƴansu sun baro garinsu sun baro dukiyarsu sun baro kasuwancinsu sun baro inda suke da ta cewa sun zo Madina Allah ya ɗaukaka su sun zamanto su ne fiyayyin daga cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nan kuma muna cewa a'a masallacin Makka da na Madina ba a'a muna zancen su sahabban ne ba muna zancen garin Makka da na Madina ba kawai ne zaburo muna to fasakharna lahu rih shi yasa duk wanda ya bar abu don Allah ya bar shi Allah ya san wanda ya bari don shi wa kuma ya san wanda bai bari don shi ba fasakharna lahu ar-rih tajri bi amrihi tana tafiya da umurninsa haythu asab cikin suratul sabai Allah ce guduha shahrun wa rawahuha shahr tafiyar da take yi ta safe ta wata guda tafiyar da take yi ta madaice tafiyar wata daya kaga doki bai yin wannan tafiya shi yasa duk wayon da ake son a yi maka ka saba ma Allah don a baka wani abin duniya halaka ce idan ka yi haƙuri ka bar abin nan don Allah Allah zai musanya ma da ninkin ba ninkin fasakharna lahu riha tajri bi amrihi rukha'an haythu asab sai aka bashi iska wadda take tafiya da umarninsa rukha'an sai an kace tana tafiya sannu sannu ku yi hattara ƴan uwa ko in ce mu yi hattara menene mu yi hattara saboda qur'ani yanzu turawa suna kokarin in dai kana da karamar kokolwa sai sun buga ka sun san da kalmomin qur'ani ba su canzuwa amma suna ganin cewa suna iya kawo wa shubuha wadda ba yau ne aka saba ba tun zamanin qur'anin da sabka zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam an ka irin waɗannan shubuhoyi nan Allah ya ce rukha'an ruha shine abin da yake tafiya sannu sannu can cikin suratul anbiya'i sai ya nuna ba sannu sannu ba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa Dawuda wa Sulaiman idh yahkumani fil harf idh nafashat fihi ghanamul qawm wa kunna li hukmihim shahidin ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة منبع النبي سليمان إسكا غوغوا ميكالشي to kaga can cikin surar su da ya ce ruha'an mai tahiya sannu sannu asifatan kuma iska mai ƙarfi mai tahiya kamar guguwa sai a ce maka tuhoni kuma ƙur'ani da faɗi kuma annabi suleiman annabi suleiman na to yana da kyau ɗalibai a karanta littattafai a ga abin da malamai suke bayani ala ayyati hal a gurguje da an ka ce asifatan lokacin da za ta ɗauka ta yi za ta yi wu sai ta ɗaga ruha'an lokacin da an ka kama ta tafiya sai ta tafi sannu sannu shi da bin da ake nufi washayatina sai Allah ya hore mai shaidannu don yana alakari da sakharna lahu riha wa sakharna lahu shayatin kullu banna'in dukkan mai gini wa ghawwas da kuma mai nuta a cikin wato wato ruwa kenan ko mu ce cikin ƙasa shi yasa yanzu turawa suka yi jiragen yaki da ake kira al-ghawwasat masu shiga cikin karkashin ruwa waɗanda ba a gare su sai dai an ga sun harbo makamai to waɗannan shi yasa ma Allah ya faɗa a cikin suratul anbiya wa minash shayatin man yaghusuna lahu an ba shi daga cikin shaɗan waɗanda suke masa wato tafiya su nuta sai Allah ce wa ya'maluna amalan duna zalik suna yin wani aiki wanda ba nutan nan ba to daga cikin wannan aiki akwai gini don ya ce banna'in mai iya gini wa ghawwas to can kuma ya ce yaghusuna lahu wa ya'maluna amalan duna zalik suna masa aikace aikace to daga cikin su akwai gina wa akharina muqarranina fil asfad akwai wadanda kuma an daure su da maruruwa kan garurun aljannu Allah ce hadha ata'una wannan kyauta ce baiwa ce tamu famnun in kaga dama ka bayar au amsik ko ko ka rike bi ghairi hisab ba tare da wato iyakancewa ba in Allah ya ga dama ya baka sai dai ai hakuri ba yadda za a yi to wanga misali ɗaya ne daga cikin misallan da za mu kawo kissa ta annabi Sulaiman wanda Allah ya ba shi mulki, kuma mulkin nan nasa ya tafiyar da shi a inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, ya sa shi inda Allah ya ce, don haka samun mulki idan ka sa shi inda Allah ya ce sai Allah ya ɗaukaka darajarka. ‘Yan uwa musulmai lokacin namu bai da yawa sosai, amma akwai kisan annabi Sulaiman ta biyu, wadda a cikin suratun Naml, wadda dole sai mun bijiro da ita Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walaqad atayna Dawuda wa Sulaymana ilma wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin Allah ce haƙiƙa atayna Dawuda wa Sulaymana ilma mun ba annabi Dawuda da Sulaymana ilmi wa qala alhamdulillahi nan sai ka diba akwai alif ta musanna in an ce musanna abin da ya zamanto biyu sai ya zamanto da alif wa qala alhamdulillahi ba ce wa ƙala alhamdulillahi ba don in ka ce wa ƙala alhamdu mutum guda ne wa ƙala alhamdulillahi kamar inda Allah ya ce فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه ba mimma kana fihi ba wani zai zo ya ce mimma kana fihi wannan banna ce dole sai an koyi qur'ani ga malamai wa qala sun ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin Allah da ya fifita mu akan da yawa daga cikin bayansa masu imani wa waritha Sulaimanu Dawud annabi Sulaiman ya gadi annabi Dawud to anan sai kai hattara ba wai ka zo kai ka ce wa waritha Sulaimanu Dawud ba kana fasara ka wuce dan shi yanzu zai nemo ka yace kun ce manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce nahnu ma'ashiral anbiya la nurath ba a gadon mu to gashi Allah ya ce wa warisa Sulaimanu Dawuda annabi Sulaimanu ya gade annabi Dawuda kuma baban shi na kaka zaka yi Zakariya ya ce yana son ya samu ɗa ya ni wanda zai gado na kuko kun zo kun ce ba a gadon annabawa kaga sai ka zo kai tsaye ka rasa inda za ka yi an gane ko malamai suke cewa da aka ce wa warisa Sulaimanu Dawud annabi Sulaiman ya gadi annabi Dawuda ba ana zancen dukiya bane ba ana zancen dukiya bane domin ana zancen ya gadi ilimi ne da mulki wanda baban shi ya samu don Allah ya ce wa kullan ataina hukman wa ilma yadda baban shi ya hukumci shi ma ya gadi wannan matsayi ba ana nufin ya gadi dukiya ba in ya ce to me ya dalili sai a ce mishi a shi zakariya da kace yarisu ni zai gade ni wa yarisu min ali yaquba zai gadi iyalan gidan annabi yaquba mi zai gado gare su a wannan lokaci suna nan da babu su shi yasa na ana zancen ilimi ne da annabta ba ana zancen dukiya ba wa warisa Sulaimanu Dawud wa qala ya ayyuhan nasu ullimna mantiqa at-tayr yace ya ku jama'a an ba mu sanin magana ta tsuntsu mantiq wani lokaci yana nufin ilimi wanda ke tattauna kan mas'alolin hankali ilmul mantiq mantiq yana nufin furci da magana mantik wani lokaci yana nufin fata ta jiki ya kamata ɗalibin ilimi ka san kalma tana ɗaukar ma'ana daban-daban ullimna mantiqa tayr yace an sanar da mu waye sanar da su Allah subhanahu wata'ala wa utina min kulli shay yace an ba mu ga dukkan komai malamai suka ce wagga magana da yace min kulli shay'in ta dukkan komai an ba mu annabin Allah ne amma sai Allah ya jarrabe shi dan ya ce ta dukkan komai an bashi min kulli shay inna hadha lahu al-fadl al-mubin yace wannan falala ce mai girma sai Allah ce wa hushira li sulaymana junuduhu min al-jinn wal-insi wat-tayr fahum yuz'un an tattaro ma annabi sulaymana junuduhu rundunarsa min al-jinn ta aljannu wal-insi da ta mutane wat-tayr da tsuntsaye to kaga nan wani shugaba ne yake da runduna ta aljannu kaga Allah ya karbi addu'a annabi Suleiman da yace wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ana rarraba su runduna ta kaza runduna ta kaza runduna ta sojoji rozo abin ga ta tsuntsaye runduna ta kaza runduna ta kaza ashe runduna bata keɓanta ba da sai masu zuwa su yaƙi irin waɗannan wanda ake gani waɗansu ɗalibai an ka cewa ma ya alamu junu da rabbika illahu ba wanda ya san adadin rundunar ubangijinka sai Allah na ana zancen mala'iku sai ya ce to ai ba a cewa in ba mala'iku su kaɗai ne a rundunar Allah wa ya gaya maka a nan lalle an yi zancen mala'iku ne kuma nan junu da rabbika ana cewa ba wanda ya san adadin mala'iku amma ba shi ke nuna rundunar Allah ta tsaya akan mala'iku ba iska runduna ce ta Allah Allah ya tura ta ta yi kace-kace da adawa wa fi adin إذ أرسلنا عليهم الريح الأقيم الله تولا تجي تي كتش كتش دسو روا رندنا تجي تا الله دسو أنك هلكت دفرعون بكتش سون كتشي حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون hatta har sai lokacin da idza atau suka zo ala wadin namli akan muna iya cewa rahi ko gidan tururuwa ko wani kwari na tururuwa qalat namlatun ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun wannan aya ka koma cikin wani littafi da ake cema al-itqan fi ulumil qur'an wannan littafin duk dalibin ilimin da yake son ya san tafsiri ya koma ya samu littafin nan a ƙarƙashin wannan aya imamu suyuti ya ce sai da an ka fitar da nau'i nau'i na magana guda goma sha ɗaya uslubi na ijazi guda goma sha ɗaya a cikin ƙalat namlatun ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun yace kuma akwai haƙƙi guda biyar da aka fitar kenan kaga in ka hidda haƙƙi biyar ka hada da nau'i na magana sha ɗaya mas'ala nawa kenan sha shidda ko to wani zai iya cewa kai shi wagga magana kakana magana ka take to bari mu shiga mu gani in dai ban manta ba na kawo abin da ya sauƙaƙa na farko malamai sun kace nadat ta yi kira da ta ce ya ayyuhan namlu kira ne ko ba kira ba na biyu sun kace kannat ta yi kinaya shine a ɓoye sunan abu ba a faɗe shi kai tsaye ba da ta ce ya ayyu ai ba haɗi suna gaba ɗaya ba kannat kenan ko na uku malamai sun kace nabbahat tambihi domin ha harfu tambihi na ta yi tambihi tau ya ayyuhan namlu annamlu sun ka ce sammat ta haɗi suna domin annamlu sunan tururuwa ne na biyar sun ka ce ta yi umarni ta ce uduhulu ku shiga na shidda ƙassat ta ba su labarin wani abu wanda sun ka sani da ta ce masakinakum kum domin ta ba su labarin sun gina mi sun gina gidaje to na gaba sun ka ce wato ta ba da wato uzuri azzarat la yahtimannakum Sulaiman a la yahtimannakum nan kamar ta yi musu wato abinda ake kira tahzir hazzarat ta tsoratar da su la yahtimannakum Sulaimanu sun kace ammat wa khassat domin da tace Sulaimanu ta faɗi mutum guda wa junuduhu ta game gaba daya tunda shi sunan Sulaimanu suna ne wanda akhas wa junuduhu suna ne wanda am wa hum sai ta yi ishara asharat su din nan la yash'uruna malamai sun kace ta bada uzuri sun cika ko ba su cika ba to wanga ya cika ka diba cikin al-itqan fi shi sa karatun al-qur'ani kawai ka dauki larabci zalla baka fahimci abin da malamai suka faɗa ba akwai matsala to yanzu sauran sauran sauran mataki na biyu mallan wani na iya cewa sai an kawo na biyu din kuma kawo shi zamu yi da izinin Allah sun ka ce addat haqqallahi ta isar da haƙƙin Allah wa addat haqqa nabiyallah ta isar da haƙƙin annabin Allah, wa'addat haƙƙaha fi nafsiha ta ba da haƙƙin kanta a karan kanta, wa'addat haƙƙa ra'iyyatiha kuma ta ba da haƙƙin waɗannan abin nan magoya bayanta, waƙadat haƙƙal imara kuma ta ba da haƙƙin shugabanci. To yanzu. idan mutum zai zo shi faca faca faca faca ce qalatu namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum an samu matsala to almuhimmu saboda muna tafiya ne muna son mu bada waɗansu abubuwa saboda alqur'ani yanzu a lokacin nan da muke ciki tsayawa a fahimci matsalolin shi abu ne wanda yake mai da kyau mantiqat tayri ashe wannan ya nuna tsuntsaye suna magana qalat namlatun ya nuna tururuwa tana magana wanda ga cewa dan adam shine ke banta da magana ba gaskiya bane dan nan qur'ani da ga magana ya suke magana wannan kuma sai wanda Allah ya so ya sani ya sani shi yasa cewa dabbobi ba sa magana wannan baka da hurumin wannan bar su suna magana su su sun ka sai da suke magana su amma ba ka ji kakkate zuwa tawilin ayoyi ka koma ka ce a'a ba magana su aka nuhi ba yalla ko sun yi kalli juna na ko ne abu ai ga ma kallon juna nan na mu'tazila sun ka bace in Allah ya bada labari yace duwatsu sun yi masa tasbihi sai su yawa ba tasbihi aka nuhi ba suna girmama Allah waye ga maka Allah ya ce tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum ba ku fahimta ba ku fahimta ba ku fahimta to abinda baka fahimta zaka zakwa kace ba hakan na ba shi yasa an kace akwai azabar kabari wani sai zawo ya ce a babu azabar kabari babu azabar kabari daga ina ka samu wannan sai ya ce maka ai shi dan adam idan ya mutu babu azabar kabari kwana na aka cikin kabari wagga ma kwana akai sai ya ce ai Allah ya ce sun ce man ba asana min marqadina haza wa ya tayar da mu daga cikin bacci sai ya ce a kamanta lokacin da za su shiga bacci lokacin da an kai busa ta farko wa nufikha fi suri fasa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah amma me yake nuna akwai dadin kabari akwai akwai wato ni'ima ta kabari akwai azabar kabari Allah ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun kakka sa tsammanin sun mutu to yanzu ga gawa ta mutu an kashe shi cikin hanyar Allah kai kana kallon ta baka ganin dadin da shike ciki kuma Allah ya ce shi na raye rayuwa irin ta barzahu ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء Allah ce walakin la tash'urun ku bu ku sani ba kai ko ka zabur ka ce a babu wannan rayuwa to ta kafirai da wani zo ce maka to ai aya guda ta an ka samu ta ce wato annaru yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab an ce annaru yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya su fir'auna da shi da mutanen shi ana gitto su ga wuta dare da rana guduwan wa ashiya safiya da marici bari mu fassara lafuzan guda guda guda to wani sai ce maka to kai kaji mutanen fir'auna dai anka ce sai a ce a'a nan abin da yasa an kai ma fir'auna azaba da shi da mutanensa shine zai sa duk kafiri wanda ya bijiri ma Allah za a mishi azaba sannan kakkamanta in kana son sai ka gane azabar kabari dan ka kawo kanka gawar fir'auna tana nan ko babu tana nan tana nan dan Allah ya ce fal yawma nunjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya kuma tana ƙasar Misra. To, ka taɓa ganin wanda ya zo iske gawo Fir'auna ya ji zahi kusa gare ta? Ka taɓa jin wanda ya zo ya ce ya ji ana bugun Fir'auna ko ana ƙona shiga wuta? Shi yasa wannan abin na gaibu na kakkace a'a in mutum ya mutu ko shi na cikin kabari ko ko an sa mutum bi kabari guda musulmi na guda kafiri ko wani waye saka ta yi gawo Fir'auna ka ka kayar re Qur'ani ya ce gawo shi tana nan ko to kuma an ce ana nan game azaba ka zo ka jiya in akwai wani zahi da kake ji ko alamun azaba. yana da kyau ɗalibai ilimi ko ya tara turawa suna son su mai da hankali shina gaban ƙur'ani saboda suna son su ɓata su ɓata hankulan mutane kuma suna aiki da mazhaba ta mu'tazila saboda hankalinka shina da iyaka wa ya taba zuwa lahira ga abin da aka yi zaka baka labari Allah na zai baka labari yace maka ga abu kace baka yarda ba to me kace so ai maka almuhim Allah ce fatabassama dahikan min qawliha annabi Sulaiman yayi dariya tabassama yayi murmushi dahikan yana mai dariya ma'ana da murmushi dan fara kaɗan sai dan ƙara hayyar kai ga dariya dan kaka ce duk kalma guda ta an kai amfani da ita wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya yace Allah awzi'ni ka cusa mini ka sanya min an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya in gode ma ni'imominka da kai yi akaina wa ala walidayya da kuma iyayena domin ni'mataka na ni'imomin kai ki nushi ba ni'ima guda ba dan Allah ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa an a'mala salihan tardah Allah ka amince min in yi aiki nagari wanda kai yarda da shi wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin Allah ka sanya ni cikin bayinka nagari anan kafin mu wuce wannan aya akwai mas'ala guda biyu mas'ala ta farko ta har da alqur'ani saboda hafizin alqur'ani ayoyi na iya su shige mai cikin juna akwai wata aya cikin suratul ahqaf tana kama da wannan sai zuwa ƙarshe suka rarraba رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنأمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه تنتكن سورة النمل وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين تنتكن سورة الأحقاف وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين دايكينا to sai ce kuma wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin Allah ka sanya da cikin bayanka na gari to nan annabi Sulaiman da cikin bayan Allah na gari shina cikin nagari nan shi rufin Allah ka dawwamar da ni addu'a ce yi duk in ka ji an nemi abin da akwai to ana son ya tabbata na cikin Fatiha sai mu zo mu ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai mu ce mi ihdina siratal mustaqim Allah ka shirya da mu hanya madaidaiciya to musuluncin da muke ba ba hanya madaidaiciya ba to ai wani sai ce ah to ku kuna so Allah ya shirya da ku kuma kun ce musulunci shirya ne to kuma me kuke nema bayan musuluncin sai malamai suka ce nan ka dawwamar da mu akan musulunci ake nufi ko kuma ka ƙara samu mu ƙara gane abubuwan da bamu gane ba cikin musulunci shi yasa in ka ji Qur'ani yace ya ayyuhal ladhina amanu aminu billahi wa rasulihi ya ayyuhal ladhina amanu ya ku wadanda kuka yi imani aminu billahi ko ku yi imani da Allah to bayan sun yi imani kuma ce sun yi imani da Allah a su dawwama akan imani to wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin to kuma sai ce Allah ka sanya cikin bayanka na gari ah na gari da as-salihu mutun na gari da annabiyu wanne ne fi daraja annabiyu ko to da annabiyu da ar-rasulu wanne ya fi daraja ar-rasulu manzo ko to shi annabi Sulaiman ne cikin ar-rusul to kuma yace wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihina kaka bai ce mursali ne ba ko anbiya kaga wanda bai fahimci alqur'ani ba dole nan ma za a yi mai barazana ana abin da kamata ka gane ba annabi Suleiman da ɗayan roƙewar gaba. Annabi Yusuf ya roƙi wannan, ya ce, Rabbi, ƙad ataita ni min mulki wa allamta ni min ta'wilil ahadith, fatirar samawati wal ardi anta waliyi fi duniya wal akhira, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Annabi Ibrahim shi ma ya roƙi wannan. yake cewa allazi khalaqani fa huwa yahdin wallazi huwa yut'imuni wa yasqin wa idha maridtu fa huwa yashfin wallazi yumituni thumma yuhyin wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din rabbi hab li hukman wa alhiqni bis salihin to ya ra'ayi duka wadanga annabawa balma Allah subhanahu wata'ala sai ka ji ya kira annabin yana daga cikin mutane na gari وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين يا كما تيجي لمن المرسلين ko لمن الأنبياء sai malamai suka ce abin da ya kamata ka gane na farko annabawa suna da abin da ake kira at-tawadu'u kankan da kai na biyu kalima ta as-salih tana nufin mutun nagari saboda mutane nagari mataki mataki na to suna nufin ƙololuwan mutane na gari ba wai na ƙasa ba ko na tsakiya domin duk yadda ka kai na gari ana kiran ka na gari sai dai a nuna kai kana daga cikin na gaba gaba shine abin da suke nufi in baka fahimci wannan ba akwai matsala matsala ta ƙarshe kafin mu ta yi ayoyi na gaba duk da ke kisa tana da tsawo na san dai ba za mu samu damar ƙare karatunmu ba sai malamai suka ce as-salih shine mutum na gari al-muslih shine mutum mai kawo wa gyara to sai malamai suka ce a cikin al'umma in an samu as-salih yana da kyau amma al-muslih shi aka fi son a samu cikin al'umma domin shi as-salih mutum ne nagari yana aiki nagari cikin al'umma mutane suna son irin waɗannan mutane al-muslih daga aslaha yuslihu mai kawo gyara kuma mai son a kawo gyara to shi an mutane ba su su lokacin da lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a makka shekarunsa arba'in na farko yana matsayin as-salihu mutum nagari makka duk tana son shi amma ran da ya koma muslih yana son a kawo gyara to ran nan fa mutanen da sun ka bi shi baka yan kaɗan nan sai ya koma boka wasu sun ka ce mawaki na wasu sun kace a kaza wasu sun kace mulki shi ka bada wasu sun kace talauci na sha mai kai wasu sun kace mahaukaci saboda ka gane in dai kace za ka yi wa'azi to ka shirya ma abin da zai biyo maka waɗanda suka fi kowa kima da daraja da hankali da komai ka ji abin da ya same su su da kansu sun san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mahaukaci ne ƙarya ta suka yi su ce waƙe na shi kai an ka ce ku kawo irin waƙen su ce mulki yake nema ƙarya su ce wani mutum ya karantar da shi wane ne shi gashi nan dai to shi yasa akwai bambanci tsakanin as-salih da al-muslih dole sai an samu cikin al'umma da sun tsaye don a kawo gyara sannan al'umma take gyaruwa amma an kabar mutane kowa ya gyaru yan kaɗan na za su gyaruwa don dama shi kasance mutum na gari Allah na hore maka ayyuka na alkhairi ko a ma'aikata ko a ina ko a gidanka a gidanka gidanka in ka ji matanka na yabonka ka mutu da kaji matar kana cewa kai mu kan mu kan na gidanmu babu ruwa ne to kare ka ta kare a'a sai kana hana hita to nan wannan kan babu shiri to ba su gane kayi musu alheri sai radda babu ka malamin da ke matsa ma ɗalibai su yi karatu sai a yi ta ganin ya matsa ma mutane wanda gabarin su a sha shayi a ta aishar holiya sai suka kama abin kwarai ne idan da jarabawa ta zo an ka buga sai a gane mai matsa wannan shine na gari uba in yace bar ɗiyan shi su yi abin da suka ga dama a yanzu za su ji daɗi a gaba za su zamanto mi za su zamanto abin kyama abin tausai saboda su ginu ba shi yasa ya kamata mu gane ya ku uwa musulmi kasashen mu ba sai tura sun zo sun matsa mu ba mu gyara kasashen mu mu zamna mu da kanmu mu ga yadda ya kamata mu gyara kasashen mu amma mu jira sai baturiya shi baturiya zai kwashe gyara maka kasa wanda ya zaka ya kashe ubanka ya kashe kakanka ya ruguza su ya canza mulkin ka ya canza yare ya canza addini ya koma arzikinka ya tsace saura ya haddasa yaƙi a cikin ƙasarka don ka tono wannan arziki ya yi maka kuɗi shi zai sayan kayan arzikin ƙasarka kuma yanzu wangana zai zakkuwa har shaka maka cigaba a cikin ƙasarka to in dai baka tashi ba to tana yiwa dai mun san ko ne irin kwana na kai ba almuhimmu Allah ce wa tafaqqada at-tayr annabi Suleiman tafaqqada sai ya binciki at-tayr tsuntsu ashe shugaba ana son ya zamanto mai bincike baka zamantowa shugaba ka bar mutane kana zube baka da labarin al'ummarka wannan ba shugabanci bane shugaba ya tefe bar kasa eh wata biyu uku ba wani uzuri wannan ba shugabanci bane faqala annabi suleiman ya ce mali la ara al-hudhuda me yasa ban ga hudhuda ba wani tsuntsuri ake ce ma hudhuda mutanen suna sifanta mai karatu da wannan tsuntsu a ce duk karatun ka kai hurhuda alhurhuru eh an ce mu lokacin da muna yara ana bamu labari in yazo ya zamna saman icce to ka haye tashi sai sabci qur'ani ban san inda huru da karanta qur'ani ba saboda an yi tarihi shi da annabi sulaiman kaga an kirkira mai kissa yace la u'adhibannahu azaban shadida zan yi masa azaba mai tsanani aula azbahannahu yace ko in yanka shi aula ya'tiyanni bi sultanin mubin a qira'ata ibnu kathir aula ya'tiyannani bi sultanin mubin yace la u'adhibannahu azaban shadida zai masa azaba mai tsanani aula azbahannahu ko in yanka shi duk a huta ba sai ma ya sha azaba ba karshen azaba kinan aula ya'tiyanni bi sultanin mubin ko ya zo mini da hujja mubin bayyananna malamai suka ce anan zaka gane idan zaka yi jagoranci na gari ka zamanto kana iya karɓar uzuri wanda yake uzuri ne yau babba abin da ya sa rayuwar mu ta dame ta dame shine ba mai karɓar uzurin wani shi uzuri kala biyu na akwai uzuri na ƙarya akwai uzuri na gaskiya zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam munafikai sun ta kawo uzuri na ƙarya shi yasa ma Allah ce afallahu anka lima adinta lahum hatta yatabayyana lakal ladhina sadaqu وتعلم الكاذبين أكوي مي قسي أكوي مي قريا وجاء المؤذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيكا متوان بين أزري يا ذو يا كركر أزري دن سبره هسونتي كي يداميكا إن كغا متون باك أزري تو أكوي أن سورا متمتن كده شكا غني وان دبي غني متمتن والله بي باك أزري كو غدا bai zakwa mai kama uzuri to anan mai jagoranci nan ba sai annabi Sulaiman ba jagorancin makaranta jagorancin gidanka jagorancin duk wani al'amari to ka rinka gane akwai mutumin da yana da uzuri ɗanka ya yi maka aiki so biyar so shidda wata rana ce ban da lahiya to kada ka nuna cewa da gangan ya zaman shi dan nan sai ka bata shi bai da lafiyar tabbas ko ya gaji rayuwa ce yau da gobe ka dan bar shi ya huta akwai wanda shina nan ka san ko ka ce shi bai yi amma wanga ya samu uzuri ka karfa uzurin shi salula gata ka kire mutum so ɗai so biyu so uku baka tunanin dushi yake mu ce toilet bacci yake gidan likita shi ma bai da lahiya kai baka da labari caji ta kai sallah yake yi kai dai kawai ka kira shi so uku ko matakka shikenan in ba ya ba in ka zo cikin gida sai ka tadda bala'i ina ma har yana dalili ya za a yi rayuwa babu uzuri ya za a yi rayuwa babu uzuri Allah na abbai da abin da zai shagaltar da shi daga wani abu don haka mu jama'a abu na farko rashin kyautata ma juna zato shi yasa ba mu karɓar uzurin juna dama ka kaddara cewa ka kaddara cewa shi ba alheri na ba ka kaddara mishi shi yasa da ka kira shi sau ɗaya sau biyu ka same shi ba ba haka na ba mutum ya yi maka alheri ɗaya biyu yau bai ma ba al'amari ya juyi ya za a yi rayuwa ta yi hakan ga a'a wanda ga yi yau da gobe a san in bai yi ba ya yi ƙoƙari amma ka a mai da lalatacce da nagari duk ɗaya wannan ba yi ba ne ba yi ba ne kuma rayuwa ba ta yi haka nan almuhimmu dai ya ce zai karɓi uzurinsa aula ya atayni bi sultani mubin fa makatha ghayru ghayru ba'id imam asim haka ya karanta sauran qurra sun karanta fa makutha kina ana cewa makutha yamkuthu kuma makatha yamkuthu mai koyon larabci kakka ji qira'at da baka sani ba dan mai qira'at ka ce a yi kuskure akwai makatha akwai makutha almuhimmu fa makatha wasu sun ce annabi Suleiman ko ko fa makatha wasu sun ce hudu hudu duk da fi'ilin yana iya dauka amma dai an fi dauka hudu huda ghaira ba'id sun ce ghaira zamanin ba'id wadansu malaman tafsiri suka ce ghaira makanin ba'id ma'ana ba a jima ba sai ya dawo ko ko da ya dawo sai zo kusa ga annabi Suleiman duk malamai sun kaddara wannan faqala hudhud yace ahattu bima lam tuhit bih na san abin da baka sani ba wannan ga nuna maka cewa annabawa ba su san gaibi ba duk mulkin annabi Suleiman ya ce wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di sai ga hudhud ya ce mai ahattu bima lam tuhit bi na kewaye sani da abin da baka sani ba to mu ko ga kai kana da dalibi kace a dole duk abin da dalibin kai sani sai ka san shi daga ina ya ce wa jiktuka min saba'in bi naba'in yaqin wa jiktuka min saba'in bi naba'in yaqin a wata qira'a wa jiktuka min saba'a bi naba'in yaqin imam abu amr ibn al-ala da imam al-bazzi haka suka karanta a qira'a kuma ta imam qumbul wa jiktuka min saba bi naba'in yaqin shi da wucewa da tsayawa da sukuni yake yi malamai suka ce to wannan qira'a ce tun da an ruwaito ta daga manzo sallallahu alaihi wa sallam ta tabbata ingantatta don haka wani lokaci ko sukuni kai ka wuce babu matsala in dai an ruwaito haka shi yasa waɗanda ta'ul marbuta kullun suke yi mata sukuni su wuce ijtama'na fil jami'a al-islamiyya al-ariqa marmakon shi wasali an kace to wannan qira'a tana tabbatar da akwai wannan amma min saba'in an yi mishi tanwini ga mai jin larabci to min saba'a ya za a yi shi in an ce min saba'in wato an yi mishi tanwini ma'ana kenan kamar larabci ya shiga cikin shi na sarf suka ce to nan yana komawa ne zuwa ga sunan alhayi yankin da suke ciki ko almawda ko wuri ko kuma al'ab baba sun ce an sanya mishi suna saba li'annahu awwalu man saba shine farkon wanda ya kama mutane a wannan yaki na ribabbin yaki amma min saba'a ya koma sunan kabila ko ya koma sunan alƙarya an gane ko ko ya koma sunan buqa almuhimmu na zo maka daga wannan wuri saba cikin ƙasar yaman ne bi na ba'in yaqin da labari na yaqini annabi suleiman ya ce shina son sultanin mubin huda huda ya zo da naba'in yaqin da mubin da kino ya wani ƙarfi ya ce to inni wajattu mura'atan tamlikuhu na ishe wata mata tana mulkinsu ga hadisi kuma na Abu Bakra manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce yana cikin sahih Bukhari da Muslim lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a cikin sahih Bukhari duk mutanen da suka ba mace jagoranci ba za su ci nasara ba an samu wani marubuci na kasar Libya ana kiransa Muhammad al-Ali sallabi yace ya gano cewa yana yiwa a ba mace jagoranci a ci nasara aka ce a a karmaka Allah ka yi ishtihadi amma wannan nassi ne ka saba ma karara lan yufliha qaumun nan lan har abada ne kuma qaumun ko da mi irin mutane ne dan haka qur'ani ya bada labarin balqisu ta yi shugabanci kafin ta musulunta bayan ta musulunta kuma ina zancin shugabancin ta babu shi amma turawa sun suka yi sai an yi jagoranci mata sun yi jagoranci kasashen kuma wallahi ku sani suna bin hanyoyi daban-daban na farko ƙauye sun ɗauki damar da za su ba mata shanu zuwa gaba sai sun mallaki gidashi kai ga yawan noma a can ya hatsinka kuma karanka suna za a ci da shanu saniya biyu su aihu shekara ɗaya biyu uku tana da saniya goma baka da komi zuwa gaba ita adda gida na biyu birni scolarization kin nuke a cewa dilajen fi yarinya ta yi karatu bank mondial tana zuba kuɗi ba karatu suka son ai ba son su kai mata su waye su yi ilimi wanda za su iya kai ku kotu su maka ko a kotu in jarida in an ka kai inda mata sun kai ilimi sun ka waye kun daina ba su tsoro shi ne abin da suke so wannan abin da aka ce in mace ta yi jagoranci ba a kai labari shi suke sun ya tabbata kun ga kasashen su baka da ta cewa kun ga saudiya yanzu sun fara tun daga ba mata yancin su tuka mota kun ga inda aka kai kuma ba nan za a tsayawa ba da haka ku fahimci abin da ake nufi kuma shine ne ku ba 'ya'yanku tarbiyya mace ko doktora ta samu ta san cewa ƙimarta da darajarta tana tare da addininta tana tare da babanta tana tare da mijinta amma wallahi sun ɗauki alkawari na wannan abin sai sun haddasa shi mace ta kai inda babu wanda ke kontrolinta amma ku yi maɗiyanku tarbiyya su san Allah kowane irin matsayi sun ka samu ba su iya sabawa amma kun kai sake yara kuka kai su lakwal ba ku koya musu sanin Allah ba wallahi zuwa gaba abinda attahi dan lakwal din ba a bari ba a bari yanzu sun kun gane dadin ta da sai an baka kuɗi a tsaye da ɗanka lakwal yanzu ku gonar ka sai suwa ka biya mai lakwal ba a bari inni wajadtum ra'atan tamlikum wa utiyat min kulli shay ba annabi Sulaiman ya ce wa utina min kulli shay'in ba nan kuma wa utiyat min kulli shay'in hudu hudu da ya san gwamnatin shi ce to ita ma an bata min kulli shay'in kaga nan an nuna mai wannan magana da ya faɗa akwai abin da ma bai san shi ba game da duniya kuma yana cewa uti na min kulli shay'in wala ha arshun azim yace tana da gado mai girma malamai suka ce abin da yasa ya faɗe shi cikin mulkin ta saboda ya nabbaha shi sai wannan abin ya tsaya mai ga zuciya shi yasa sai da annabi Sulaiman ya nemi a kawo wannan gado amma wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah na iske ta da mutanenta suna yin sujada ga rana ashe da hankali ya isa ya dan adam ya gane Allah kamar yadda mu'tazila suke cewa da hankali ya isa ya gane abu mai kyau da wanda bai da kyau da bai dace a ce masarauta gaba ɗaya suna durƙusa ma rana ba amma da ita da mutanenta da mulkinsu da kuɗinsu da komai sun koma suna durƙusa ma rana wajattuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah shi yasa in ka te kasar India sai ka iske akwai mai bauta ma maciji akwai mai bauta ma biri akwai mai bauta ma kaza akwai mai bauta ma kaza ashe ilimin technology ba shi ke sa a gane Allah ba sai an karanta alqur'ani da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da littafin da sannan a gane Allah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaidan ya kawata musu ayyukansu fasaddahum an sabil sai ya kange su daga hanya fahum la yahtaduna ce su ba za su shirya ba Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard shin ba za su yi sujada ba in ji ga hudu hudu ko kuma ala yasjudu wagga qira'a alla yasjudu akwai qira'a wadda ba wannan ba ala ya usjudu kaga in ka ji wata rana wagga ta zo baka sani ba kan mabakinka tambayi waɗanda sun ka sani in sun sani su yi maka bayani in ba haka ba yanzu kana dubuwa mai zahi yanzu kana dubuwa mai zahi don imamul kisa'i da imamu abu ja'far da imamu ruwais su suka karanta da wannan sai malamai suka ce nan alaya suke tsayawa sannan suke usjudu ma'ana an shafe ha'ula'i alaya ha'ula'i usjudu lillahi usjudu lillahi ku yi sujada ga Allah alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard Allah da yake fitar da abin da ya koyo a cikin sammai da kasai wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun Imam Hafs da Imam Al-Kisa'i sun karanta wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun sauran qurra sun karanta wa ya'lamu ma yukhfuna wa ma yu'linun Allah ya san abin da suke boyewa ya san abin da suke bayyanawa nan ko kamar hududu na magana da su wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun Allah ya san abin da kuke boyewa Allah ya san abin da kuke bayyanawa nan duk hududu na shi magana mi ya faru annabi Suleiman ba gaugawa yake yi ba in mutum ya faɗi magana ko ƙarya shi kai kakkai gaugawa yau da gobe tana sa a gane mai gaskiya da makaryaci kakkai gaugawa yan aikin addini na kuma gaugawa duk wannan rigima da ake yi ana cewa za a murkushe addinin musulunci ku watar da hankalinku ku dai ku yi aiki iya kokarin abin da za ku iya amma yau da gobe za ka gane wane ne masoyinka wane ne ba masoyinka ba shi yasa sha'ir ya ce qad qila ma qila in sidqan wa in kadhiban fama i'tidaruka min qawlin idha qila qad qila ma qila an faɗi duk abin da za a faɗa in sidqan wa in kadhiban in gaskiya in ƙarya fama atidaruka min qawlin idza qila wani uzuri gare kai an faɗi magana an riga an faɗa amma ce to sai ka sa ido yau da gobe za ta bayyana mai gaskiya da makareci Suleiman ya ce annabi Suleiman ya ce sanan zo za mu gani a sadaqta am kunta min al-kadibin a sadaqta shin ƙarya kai am kunta min al-kadibin ko kuna daga cikin makaryata bai ce ba a anta sadiqun ba am anta min al-kadibina asadakta shin wagga magana da ka faɗa gaskiya ce am anta min alkazibina ko kana cikin makaryata domin in kayi gaskiya guda ba ta isa a ce ma mai gaskiya sai kayi gaskiya gaskiya gaskiya gaskiya gaskiya amma in kayi ƙarya guda in baka yi anniya ba yanzu ana mai daga cikin makaryata sai ya bashi sako lokacin na mai na tafiya ina mai kula da lokaci wanda lokaci ya tafi to amma dai na san da dole yan uwa lokaci ya tafi kuma ba za mu samu damar karewa ba amma zan ja hankali abu na farko mun faɗi cewa ilimi ni'ima ce amma wallahi wanda duk bai yi aiki da iliminsa ba wallahi bai da uzuri gaban Allah kuma kai yi sake kabbi malami makwadaici wallahi tallahi za ka gane kurinka kabbi malamin da ke gyara ma abin da ranka ga su wallahi za ka gane kurinka yana iya zama tuwa sanadiyar shiga kautar jihannama ɗai ke nan kun ga malaman da ba su yi aiki da iliminsu ba kun je da Allah ya siffanta su a duniya kuma kun ji makomarsu a lahira mulki ni'ima ce mun ɗauko kissa annabi Suleiman a cikin suratu Sa'ad muna son mu ɗauko ta cikin suratun Namli lokaci ya muna halinsa mun ɗibi abinda mun ka ɗiba na darasi yadda ake gudanar da mulki na addinin musulunci wanda yake cewa babu jagoranci a cikin addinin musulunci hayaniya ce shike yi amma ku sani wallahi mulki ba shi ke nuna cewa ba in Allah ya baka kaci da duniya da lahira dan ga fir'auna nan Allah ya bashi mulki wallahi bai ci ba da mulki shi ke nuna kima da daraja a wajen Allah da fir'auna bai samu mulki ba ya kamata mutane su fahimci wannan abu na gaba dukiya ni'ima ce amma ƙaruna da Allah ya bashi dukiya bai yi aiki ba kun ga inda dukiyar ta kai shi don haka kasancewa mutum na da kuɗi wallahi ba shi ke nuna yana da lahira ba kasancewa mutum yana da kuɗi ba shi ke nuna shi wata tsiya ne a wajen Allah ba don da dukiya wata abu ce da Allah bai ba ƙaruna kuɗi ba annabi musa shi na daga cikin ula azumi na rasul bai da kuɗi amma ga ƙaruna da dukiya fir'auna shi na cewa shi a ubangiji shi a Allah ga annabi musa bai da mulki ga fir'auna na da mulki don haka kasancewa mutum shi na da mulki ko shi na da kuɗi wallahi ba shi ke nuna yana da kima a wajen Allah ba abu na gaba sai ƙarhi wanda ya shahi na jiki musamman wajen matasa marmakon matashi ya ba da lokacin shi wajen ibada ya ba da lokacin shi wajen abin da zai amfane shi sai ya koma yana ganin shi yanzu ma ya kai inda ba wanda isa ya fito na fito da shi wannan kuskure ne Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe adawa da ƙarfin jiki amma matsalar sai suka koma suna fito na fito da Allah da annabiyar Allah subhanahu annabiyar Allah yayi musu abin da ya tsoratar da su sai sun ka ce a Allah ce fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi alhaq wa qalu man ashaddu minna quwwa adawa sun ka ce kana gana kana ba mu tsoro da wani kana cewa akwai Allah muna shaddu min na kowa wani na kai gare mu karfi wai su tambaye su kai akwai wanda kai gare su karfi Allah ya ba su amsa da kanshi yace awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa Allah da ya halice su yafi su karfi shi yasa in kai yi amfani da karfinka baka saka shi inda Allah ya ce ba wallahi sai ka kasanta duniya da lahira abu na gaba kun gani Allah subhanahu wataala ya albarkace mu da wuraren noma Allah ya ba mu labarin waɗansu mutane bari ba ku kissa guda biyu a suratul kahaf Allah ya ba da labarin wani mutum da Allah ya ba shi gona wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nab na biyu mutanen Yaman Allah ya ba mu labarin su laqad kana li sab'in fi maskanihim aya Allah ya ba su abin noma da ba su gode ma Allah ba da shi wancan bawan Allah da bai gode ma Allah ba kun ga labarin abin da ya same su don haka waɗanga ni'imomi ko na mulki ko na ilmi ko na kuɗi ko na lafiyar jiki ko na abin da Allah ya baka na noma ka gode ma Allah bana muna ganin alamun za a yi abinci amma akwai abubuwan da muke tsoro Allah ya baka abin noma ƙauye sai kaga mutum ya yi dami ɗari biyu marmakon ya yi tattalin abincinsa sai ka iske ana ɗaukowa wani ma dami dubu ya kai sai ka iske abincin nan ko da aka wata shidda ba kushi kai ka san bacin shi an kai sai mutum ya ɗauki dami ɗari da hamsin ɗari biyu ya buge su ya ce zai mata ta kayan ɗaki ba laifi ba ne kai mata ka kayan ɗaki amma ka aji abincin shekara guda barbaron hali ko ɗiyarka tana wajen aure da ka buge da mai ɗari uku kai mata kayan ɗaki kai mata da mai ɗari da hamsin mana amma ba su yi abu na gaba in an ka ce ƙauye an yi abinci to kasuwar zaurin ne za ta tashi ba a da hankulin aure ƙauye inda an kai abinci saki saki saki saki saki saki ku tuna yadda Allah ya da mutanen ƙasar Yaman ba a da hankulin talauci sai mutum ya zo yana sai da tiya dala 30 30 dala 40 40 dala 10 10 sha biyar biyar ashirin ashirin talatin talatin a ce lokacin yunwa kuma ka zo ka sai ta shikka ya kamata ka raga maka abincin da zaka ci Allah zai bada abinci yana daga cikin kafirce mu ni'imomin Allah a shiga gayya ta kiɗi da ta kokowa wadda ake yi ƙauye sannan ku jire kafirai su ɗauko abinci su kawo muku kuma ba su ɓata addininku ba ba su ɓata ɗabi'o'inku ba ba su ɓata 'ya'yanku ba ana tunanin za a yi abinci ga dukkan alamun shekara za a yi abinci abin mamaki ka yi wata uku zuwa wata uku da rabi ka je ka yi noma amma ka zo rana guda ka yi moɗi cacar damma aikin da ka yi na wata uku da rabi ƙato da an shirya ɗiyan kati shi jami dan man da kai akwai abin mamaki kuma ana cewa Allah bai taimake mu ba to wannan abubuwan ya kamata a ce mutane su mai da hankali gare su wallahi babu mai iya yin ruwa sai Allah babu ƙasar da za ta iya yin ruwa babu mai iya fitar da abinci sai Allah Allah shi kaɗai ga iya fitar da tsiro daga cikin ƙasa babu mai iya ba da abinci sai Allah ƙasashenmu Allah ya ba mu albarkar noma wallahi matuƙar baka da abinci ka bari kan ruguza abincinka dole na imaninka ka samu matsala domin sai furoji ta zo ta taimaka ma sai gwamnati ta zo ta taimaka ma abin da ya sa kun kaga magabatanmu sun tsira daga sharrin turawa saboda sun yarda su yi noma su ci abinci yau gonakinmu suna karamci abinci ana samu ana almubazzaranci dole na addinin mu ya samu matsala dole na addinin mu ya samu matsala amma in Allah ya ba mu abinci muka ɗauke shi muka gyara shi muka yi tattalin shi muka gode ma Allah Allah zai taimake mu da haka ƴan uwa musulmi waɗannan su ne ni'omin da ni kawo a gurgujina kuma na ga lokacin ya tafi ni dan ba da misalai gurgudun abin da hali ya basuwa mai mulki ko ya nemi wuta da shi ko ya nemi aljanna mai ilmi ko ya nemi duniya da shi ko ya nemi wutar jahannama mai kuɗi ko ya nemi aljanna da su ko ya nemi wutar jahannama haka in Allah ya baka dama kana da rayuwa kana da ƙarfin jiki ka sa shi wajen aikin Allah ko ka ka nemi makanka bala'i sannan haka abincin ga da Allah ya bamu mu riƙe shi babu wanda zai bamu abincin da Allah ya bamu in ka tayi kai almubazzaranci kai kaza kai kaza dole na furoje ta shigo dole na a ce sai an taimaka muna a taimaka muna in mun yi abincin mu sai mun rike sai mun jira taimako wannan taimakon sharrin da ke bayan shi na sanin sirrin kasashen mu da na bata ɗabi'o'in mu da na bata addinin mu duk shi na ƙarƙashin bazzarar da abincin da muke yi yau in muna rike da abincinmu ya za a yi mutsiya ba saurari wani kafiri ba zai yiwa ba kuma shi ne arzikin da bai karewa tun da Allah ya kawo ɗan adam bisa doron ƙasa noma shi kashi na cin abinci arziki ne wanda bai karewa amma don arzikin da ba na noma ba ne wata rana ana waye gari babu shi ƙasan misra sun yi zama da mai a lokacin saudiya ba a haƙo mai ba da an kai yunwa misra ta taimaka ma saudiya da abinci misra ta taimaka ma saudiya da abinci kadiba cikin kasida ta mahmudu hunay yake cewa ya ahla yathriba admat muqlatay yadun badriyatun tas'alu al-misriyya jadwa amma yau mai in ba waɗanda sun kasan tarihi ba san cewa misra an yi mai ya kare ba a wannan lokaci suna cikin hali mai ya ƙari amma ka faɗa min shekarar da an ka daina yin noma in ba a yi na rani ba a yi na damana ko a yi su guda biyu shi ne arzikin da zai tsare mu da imaninmu in babu shi magana ta riga ta ƙari shi yasa wasa da abincinmu wasa ne da addininmu wasa da abincinmu wasa ne da ɗabi'o'inmu wallahi duka za a yi bata mu da ƙasashenmu ta fuskar babu noma kun ga ƙasar zimbabwe turawa da suka gane ƙasa ce mai arzikin noma zuwa suka suka zama cikin suka ce sun sai gonaki sai da shugaban kasar Zimbabwe ya gaji da shahalin su ya rarraba gonaki ya rarraba yan kasa ta yace ya za a yi muna cikin kasar mu zama da yunwa a yi abinci a fitar da kashi 95 cikin 100 kuma a dauki yan kasar mu su yi aiki to Allah ya ba mu mutu lawan musu sun kama mai muna gonakin mu ba amma wasa da arzikin da Allah ya baka baka gode ma Allah ba wallahi baka samun kari kuma ka shiga wahalar duniya kenan abin da ya saba gabatan mu sun ka wadatu da kafiri gonakin gani da wannan sun ka zamana sun ka bauta ma Allah sun ka ci nasara in mun kai wasa da wannan arzikin muna tunanin akwai wasu kuɗi da a cikin bankuna akwai kaza akwai kaza wannan shi ne sanadiyar halaka wanda duk bai gai haka ba wallahi bai gai gaskiya ba to ɗan uwa wannan shi ne karatu ga dukkan alamu na bankwana ra'a sabar in dai babu wani uzuri insha Allah ina komawa ya mai sai wani lokaci in Allah ya kaddara akwai rayuwa akwai dama za a ci gaba da karatuttuka gwargwadon abin da Allah ya hore kuma in mun koma can ya mai dai ana yin karatuttuka kuma za a rinka turuwa abin da muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu gada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh